رأيتها جامدة غير مشتقة ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية to nan ne za mu fara fahimtar ka'ida din kan bishin fada ce wa fil bayt thalith a baiti na uku shine fatan عشقته البابلية حقبة فلم يفتها منه برشف ولا لسم أتكن من بيتي za mu ga shubbihatul babiliya wa hiya al-khamr an siffanta giya wanda ita ce al-babiliya din an siffanta ta bi mar'atin da mace thumma huzifa al-mushabbahu bihi sannan sai aka shafi al-mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi aka nuni zuwa ga wani abin da yake lawazim da sa shine ne azqathu tunda da an ce azqathu kaga al-mar'a hiya allati ta'shaqu hiya allati ta'shaq amma giya ba za ta ta'shaq ba an yi hakan ne ala sabilil isti'ara al-makaniya wato bisa da tafarkin isti'ara makaniya isti'ara makaniya kuma dama mun ce ita ce ne ma huzifa al-mushabbah bihi wa rumiza bi shay'in min lawazim jamil wa rumiza bi shay'in min lawazim to kaga a cikin kenan ma'ana an shafe al-mar'atu din kenan an gane ko to sai ce ne وإذا رجعت إلى كل إجراء أجريناه للاستعارات السابقة idan ka koma zuwa ga duk abin da muka gudanar na isti'ara din da suka wuce a baya ra'ayta annana fi tasrihiyya ista'anna al-lafza a isti'ara tasrihiyya mun aro ne lafazi addal ala al-mushabbah bihi wanda yake nuna al-mushabbah bihi bil mushabbah mun kawo su dan yi nunin wa al-mushabbah muka ce uhibbuka ya shamsa zamani kai tsaye muka kira shi muka ce shamsa zamani amma da dan mu ce da shi muhibbuka يا مستهرا كالشمس يا صاحب العلو كالشمس يا عالي المكانة كالشمس في دمك في عالي المكانة مشتهرا مشهورا duk abin da ma za a faɗa sai kawai muka ce ranar muna nufin siffar da rana ta shahara da ita ita ce shuhura da kuma ɗaukakuwa kaga anan gurin sai kawai muka cire almusabba muka kawo ne almusabba bihi kai tsaye ista'ar shine ista'ar nan lafazin kawai mun aro lafazi kai tsaye an gane adalla alal mushabbah bihi alal mushabbah bihi wanda yake nuna al mushabbah bihi muka kawo shi dan wa lil mushabbah dan ya bamu al mushabbah din wanda shine aliyal himma aliyal makanati ila akhir ma naqul wa anna ma lam na'mal amalan akhar ba wani aiki da muka sai hakan wa ramazna ilayhi bi shay'in min lawazimihi sai muka yi nuni zuwa gare shi da wani abu na lawazim din sa an gane ko dan lokacin da kace uhibbuka ya kamsa zamani wa badrahu wa illa man yusika sahawal farakidu dan mai hankali zai fahimci ba rana ce kake so ba domin idan rana ce kake so to ai ba kai kadai ba halittu da dama sun yi tarayya da kai wajen ne kan rana to shi kuma nan yana so ya nuna wani abin da wadansu da za su yi turbutu da shi da shi yake son kayan shi in ma wadansu suna so to ba su kai shi ba ka ga nuna kenan wani mutum yake nufi ba ranar kanta ba sannan kuma wa amal isti'ara ta tannat isti'ara din da muke bukata ta cika tsaf bi hadal amal da wannan aiki da muka yi وإذا تأملنا ألفاظ الاستعارات السابقة إذا ممكن ربا لفظ عن استعارة أن تجباتا جبات ينسو رأيت إذا تأملت إذا كان ربا ألفاظ الاستعارات السابقة لفظ عن استعارة أن تجباتا جباتا رأيتها جامدة غير مشتقة ذاك سامو كون سنان جامد غير مشتق wato a larabci akwai suna jami'd akwai suna mustaq suna mustaq wanda za a ciro shi daga wata sifa amma jami'd wanda ba za a ciro shi daga wata sifa ba ina fata an fahimta yanzu idan ka ɗauki jamil an gane ko amma zai suna ne wanda yake mushtaq domin ka iya zada ka iya ne ya zudu ko ka ce ziyadatan ko ka ce zaidan a matsayin su ne mazarin kalmar kaga mushtaq ne abin da ka iya tsagar shi zuwa waɗansu kalmomi amma can ka iya tsagar ta zuwa ga fi'ili madi mudari'i ka ce masalan shamusa ya shamusa fa huwa shamusun ko kamar ya kamar fa huwa qamirun ya kai ba zai ba to kaga zai kenan jami idan muka lura isti'ara din duk sunaye ne waɗanda suke jami ya shamta zamani wa badrahu wa illa man yafika suha wal faraqidu suna ne wanda yake jami ra'ayta hadan mutan gara mutaka wa sama hada nau'u min al-isti'ara al-isti'ara al-asliya irin wannan isti'ara din wanda an tilota ne daga suna wanda yake jami ana kiranta da suna al-isti'ara الأصلية وتستعاري دومن الأصل في الاستعارة أن تكون من اسم جالس هذا استعارة أصلية كده أنجاني كو
انظر اذا الى المثالين الاخيرين تجد في كل منهما استعاره صريحيه مم.
وفي اجرائها تكون نقول شبه شبه شبه انتهاء شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل مم.
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به مم.
وهو السكوت بالمشبه مم.
وهو انتهاء الغضب مم.
ثم اشتق من السكوت ب- بمعنى انتهاء الغضب مم.
سكت بمعنى انتهى مم.
وشبها وصول صوت الحسد الى الفرات بوصول الماء بجامع ان كلا ينتهي الى غايه مم.
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به مم.
وهو الورود بالمشبه مم.
وهو وصول الصوت ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل مم.
فاذا ina zuwa انظر اذا الى المثالين الاخيرين in ka fahimci waccan yanzu mun fahimci a can gurin istiara ta wata iri asliya saboda me aka ce mata asliya saboda shi lafazin ya zame jami duk lokacin da ya zanto istiara lafazin ta lafazi ne jami to kaga ya zama istiara asliya kamar da muka da kaga zalam ai jami ne dan da zaka iya tsago mudari da madu da kuma amrin ko wani abu ko ismul fa'il daga cikin sa ba haka nahar ba za ka iya ciro madi mudari da sauransu ba kamar yadda da shams da kamar da asuha da alfarakat alfarkat kaga waɗannan dukkanin su wato ainihin kalmomi ne waɗanda suke jamida da haka ta zama istiara asliya kenan انظر اذا الى المثالين الاخيرين فكما سكت المثالي بين كرسي ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ورد اذا ورد البحيره ساربا ورد الفرات زئيره والنيل تكلمت ان مثالي بين كرسي تجد بكل منهما استعارة تصريحية cikin kowanne za ka sami istiara tasrihiyya an gane ku وفي إجراء وفي إجرائها نقول وزن قدانا إتا ثلثي شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل wato yankewar fushi an siffanta shi da mai da a sukut yin shuru bi jami'il hudu'i saboda siffa ta hudu'i wato natsuwa fi kullum a cikin kowanne a cikin intihawul gadabi akwai alhudu haka a cikin asukutu ma akwai ne alhudu thumma sa'ira lafz dallu al mushabbah bihi sannan aka aro shi lafazin da yake nuna al mushabbah bihi wa huwa sukutu shine as-sukutu min mushabbah aka kawo shi dan ya nuna al mushabbah an gane ko an kawo sakata kenan bi ma'ana intaha wa huwa intiha'ul ghadab shine intiha'ul ghadab thumma istukka min as-sukuti bi ma'ana intiha al-ghadab sannan daga as-sukuti din sai aka turo kalmar sakata wanda take nufin intiha'ul ghadab a sakata bi ma'ana intaha kenan an gane ko wato abin da yake so ya anan gurin wato ma'anar abin a zance da ba na alqur'ani ba inda za a faɗa sai a ce wa lam mantaha an musal gadab yayin da fushi ya zo karshen sa game da annabi Musa akhadha alwaha to wannan intaha din shine sai aka aro kalmar ne kalmar sakata dan tawkilce shi ina fata an fahimta da haka zan to sakata bi ma'ana intaha wa shubbiha wusul sawt al-asad ila al-furat bi wusul al-ma'i isuwar sauti na zaki zuwa ga al-furat kogin furat sai aka kamanta shi da isuwar sa zuwa ga- isuwar shi kansa zaki zuwa da ruwa bi jami anna kullun yantahi ila gaya saboda kowane ɗaya daga cikin su as-sawtu yantahi ila gayati muayyana wa kadhalika al-asad yantahi ila gayati muayyana هذا هو الجامع بينهما ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به ثم aka kawo lafazin da yake nuna al-mushabbah bihi wa huwa al-wurud shine lafazin wurud domin warada daga wato masdarin al-wurud ne lil mushabbah wato dan ya nuna al-mushabbah wa huwa usul as-sawt thumma istaqqa min al-wurud bi ma'ana usul as-sawt warada bi ma'ana wasala an gane ko kada samu ji
فإذا أنت وازنت بين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى رأيت أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به المشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى مم.
بل يزيد عملا آخر وهو استقاق كل وهو استقاق كلمة من المشبه به مم.
وأن ألفاظ الاستعارة هنا مم.
مشتقة لا مم.
جامدة مم.
ويسمى هذا النوع من الاستعارة بال- بالاستعارة التبعية Mm.
لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في المصدر جميل فإذا أنت وازنت بهن إجراء بينك بين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى idan kai au ka auna tsakanin wannan isti'ara guda biyu ta karshe da ke cikin fadin Allah ta'ala walan ma sakata an musul ghadabu da kuma wardul idza warada al buhayrata shariban warada al furata za'iruhu wal lila idan ka auna tsakanin wannan isti'ara din da ke nan da wanda ke can da suka gabata a baya ra'aita anna al izra'a huna la yantahi inda isti'arati al mushabbah bihi lil mushabbah wato anan gurin in za ka yi bayanin isti'ara din baya takaituwa akan kawai ka ce gashi an kawo lafazin al-mushabbahu bihi dan yumina al-mushabbah kamar san yadda zaka ce an kawo ash-shams wanda shine al-mushabbahu bihi lid-dalala ala sayf ad-dawla wanda shine al-mushabbah an kawo al-badr wanda shine al-mushabbahu bihi lid-dalala ala sayf ad-dawla wanda shine ne al-mushabbah bi jami'i az-zuhur wa ar-rif'ati fi kullin minhuma dan ka zo nan gurin baka karasa ba su a wannan isti'ara ta biyu dan ka zo ka ce walan ma sakata an musal gadabu a nan gurin an kawo sakata bi ma'ana ne intaha a intaha saboda menene saboda a sukutu da intaha kowanne daga cikin su ya tawalladu min hulhudu alhudu na haihuwa daga cikin sa to dan ka wannan kawai ba zai wadatar ba dole sai ka ƙara wani bayanin dan yazidu amalan akhar sai mutum ya ƙara wani aikin na daban wa huwa istiqaqu kalimatin min al-mushabbahi bihi tsago kalma da aka yi daga jikin al-mushabbahu bihi ina fata an fahimta wa anna al-fadh al-isti'arati huna mushtaqqa domin lafza na isti'ara a nan gurin dukkanin su mushtaqqa tsago su aka yi la jamida wato ba wai abin nan ba wai daskararru bane wanda ba ta tsaguwa wa yusamma hadha an-naw'u min al-isti'ara bil isti'arati tabi'iyya ina fata an fahimta yanzu kun ga lafazin sakata walamma sakata mun ce an kawo sakata dan ya nuna ma'anar mai intaha sakata dan ya nuna ma'anar intaha intaha abin da yake so ce maka nan gurin sakata ai ba jamir bane ba ina ba dan fahimta domin sai da aka kalli tukuna intaha din nan asalin kalmar intaha ma bai ne yantahi mudari mazarin kalmar shine mai الانتهاء الانتهاء to nan gurin ma dole da an kalli sakata za a ga yaskutu sai a ga asalin kalmar shine ne asukut wato kenan daga asukut ne aka tsago kalmar sakata idan hadhihi kalma mushtaqa amma san da kamar da suha da farakid su kuma ba su da wannan abin ne ashe bayan ka tabbatar da cewa nahnu al'an ista'arna kalmar asukut litadulla ala ma'ana al-intiha alaysa al-ma'na hakaza معنى استعرنا هذه الكلمة وهي كلمة سكت للدلالة على معنى الانتهاء وهذا وحده لا يكفي بل لا بد أن تنظر إلى كلمة سكت مرة أخرى بعد كونها مستعارة زيادة على ذلك وأنها كلمة مشتقة لأنها اشتقت من المصدر الذي هو السكوت ina fata an fahimta to kaga anan gurin dole kawo kalmar da aka aro dan ta nuna abin da ake so ba ya wadatarwa sai ka bayanin kalma sai ka kalli kalmar a karo na biyu har zai mustaqqa au jamida idan zan tazo kalma ce wanda take jamida gairu mustaqqa a lokacin na istiara ta zama asliya amma idan ta zo kalma ce wanda take mustaqqa a lokacin na istiara ta zama tabaiya kenan tabaiya لأن سكت تتبع كلمة السكوت ليس ka sami sakata ka sami qara'a ka sami jalasa duk waɗannan ba su ne asali ba su ne tushe ba dan ba su ne masadir ba tsago su aka daga jikin tushe wanda shine mai mazdar asali daga sakata an tuwo shi daga mai as-sukut qara'a an an tuwo shi daga mai al-qira'a jalasa an tuwo shi daga mai al-julus asai waɗannan su far'i ne domin mazdari shine mai shine asali wanda ake so kalma daga gare shi to amma da ashamsu da alkamaru da asuha da alfarakidu da azzalamu da annaharu kaga da nan ba su da asali wanda yake ruji'una ilai su haka suke to ga kalmar to wannan ta zama istiara asliya kenan wannan kuma ta zama to istiara tabaiya bima'ana anna hadha al-lafz alladhi istakdamnahu huna wa ista'arnahu laysa huwa al-asl bal huwa tabi لأنه من السكوت السكوت هو الأصل فهو تابع له إذن فالاستعارة تبعية إن فاتن فهمت abin da yake so ya ce da a cikin ranta yace wa anna alfaz al-isti'arati mustaqqatun la jamida wa yusamma hadha an-naw' min al-isti'ara bil isti'arati at-tabi'iyyah لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في ماذا؟ fil masdar gudanar isti'aran akan nan gurin yana bin gudanar ta ne akan me al masdar to haka zaka fada cikin warada an gane ko wardun idza warada al buhayrata shariban warada al furata za'iruhu wan nila kaga ai warada ai masdar ne a fi ne ma bi warada mudari din sa shine me yaridu masdarin kalmar shine me al wurud al wurud shine masdarin kalmar warada yaridu wurudan ina fata an fahimta to kaga ai gudanan isti'ara a masdarin shine yana ta zuwa ga gudanan ta zuwa ga ne mashtuqqa min al-masdari min fi'lin madin aw mudari'in aw ghayrihima min al-umur allati tushtaqu min al-masdar
ارجع بنا ثانيا إلى المثالين الأخيرين مم.
نتعلم منهما شيئا جديدا مم.
ففي الأول وهو ولما سكت عن موسى الغضب مم.
يجوز أن يشبه الغضب بإنسان ثم يحدث المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكت فتكون في الغضب مم.
استعارة متنية مم.
وفي الثاني وهو ورد الفرات زئيره يجوز أن يشبه الزئير بحيوان مم.
ثم يحبط ويرمز إليه بشيء من لوازمه مم.
وهو ورد فيكون في زئيره مم.
استعارة مكنية مم.
وهكذا كل استعارة تبعي تبعية يسوى أن يكون في قرينتها استعارة مكنية مم.
غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا jamil jiddu jamil jiddu wannan ko yana da kyau mu lura da shi takaitaccen bayani ne amma mai mai fa'ida sosai irji idina saniyan ila misalin akhir yanzu ya gama darasin ko anan ya tsaya ya gama biyanka amma akwai wani abu da yake so ka ƙara fahimta yace koma da mu zuwa ga misalai guda biyun karshe wannan ma sakata an musal ghadabu da kuma wardan idza warada al-buhayrata shariban warada al-furata za'iruhu wan nila ta ta koma zuwa ga wannan misalai guda biyu linata'allama minhu ma shay'an jadidan dan mu koyi wani sabon abu doriya akan wanda muka koya da fa fil awwali dauki misalin farko wa huwa lamma sakata an mutal gadabu mun ce wannan isti'ara ce wata iri eh tabaiya saboda muka ce isti'ara tabaiya ce saboda lafazin al-lafz al-musta'aru mushtaq sai muke la anna al-lafz al-musta'ara الدال على المشبه به للمشبه مشتق shi wannan lafazin da muka aro wanda an kawo shi ne asalin mushabbahu bihi dai min al-mushabbah mushtaqqun domin daga ah, sakata yaskutu daga sukut ne ko ba haka ba yace to yadda zaka ce masa isti'ara ta anan asliya yajuzu an yushabbaha al-ghadab bi insanin ya halatta wannan gadab din kace kuma ai al-ghadab din nan wato kamar musulli an gane ko an yushabbaha al-ghadab bi insanin thumma yuhdafu hadha al-mushabbah bihi sai aka shafe shi al-mushabbah bihi wanda shine insan ko ba haka ba wa yurmazu ilayhi bi shay'in min lawazimihi sai haka wani abin da zai nuna cewa huwa sakata shine sakata فتكون في الغضب استعارة مكانية على كتن سيرا تو الغضب استعارة تيمي مكانية وان دي سارة تا تا جبات أبايا الاستعارة مكانية اتتي ما وظف فيها مي المشبه به ورمي إليه شيء من لوازمه an gane ko idan ka zo yin bayani walan ma sakata an musa algadabu akadar alwaha sai ka ce algadabu a nan gurin wato shubbiha a- a- wato shubbiha algadabu bi insan a- wato shubbiha ne a a a sukuti ke magana akai makalli kalmar sosai da ya rubuta walan ma sakata an musa ya zuzu an yushabbaha algadabu nam ya halatta a- a kamanta shi algadab bi insanin an gane ko an kamanta shi algadab da dan adam thumma yuhdafu almushabbahu bihi sai aka shafe shi al-mushabbahu bihi shine mai al-insan din wa yurmazu ilayhi bi shay'in min lawazimihi amma sai aka wani abu cikin abin da ke lazimta sa huwa ne sakata dan da an ce sakata to ka san dan adam ake nufi fatakunu fil ghadabi sai ya zanto ita kalmar ghadab din nan isti'ara ce makaniya an gane ku wato yadda zaka ce al-isti'ara asliya ya kuma halatta ka ce me al-isti'ara makaniya amma idan ka ce isti'ara ce asliya aka tambaye ka me dalili idan aka tambaye ka a wato dan kace isti'ara ce ga sanin tabaiya aka tambaye ka me dalili kaga zaka yi bayanin cewa wato al-lafz al-musta'ar mustaq dan shi al-lafz al-musta'ar min mushabbahu bihi wanda an kawo dan shi ne ya zama mushabbahu bihi lafzi ne mustaq da haka sai isti'ara ta zama tabaiya to idan kaga dama sai ka kiyin wannan sai ka koma ka ce ni yanzu kawai zan kalli isti'ara ce makaniya wanda an shafi al-mushabbahu bihi amma an zo da wani abin da zai nuna shi. to wajen bayani kawai ya sha bamban in ka dauki wannan salon kai bayani sun karba in ka dauki wannan salon kai bayani ya karba amma ka ce duk guda biyu ne kuma a wuri ɗaya ba a yadda ba sai dai in ka dauki ɗaya kai bayani an yadda ina fatan kun fahimta shi ne yake cewa a nan gurin kaga an kamanta fushi da dan adam sannan aka shafe shi aka yi nuni zuwa ga abin da zai nuna shi abin da ke bin da yazmi wa wata katafa tukun bi gadar isyara makaniya wa fi tsali a wuri na biyu shine warad al furata za'iruhu wan nila yajuzu an yushabbaha az-za'iru bi hayawanin ya halatta shi az-za'ir wanda yake sauti ne na zaki ya wato a kamanta shi da mai da hayawan wata halitta mai tafiya ثم يهدف sannan sai a shafe ita wannan halitta mai tafiya wa yurmazu ilayhi bi shay'in min lawazimihi ayi ishara da zuwa gare shi da wani abu na lawazim din sa shine warada fa yakunu fi za'iruhu sai zanto a cikin kalmar za'iruhu ita ma isti'ara ce mai makaniya sai ce wa hakaza kullu isti'aratin tab'iyyatin yasihu an yakuna fi qarinatiha isti'aratun makaniya shikenan dukkan isti'ara tab'iyya ya halatta a madadin ka ce isti'ara makaniya ka kuma ka ce isti'ara tab'iyya sai kai bayanin da ake wajen isti'ara tabi'iyya in ka dauki isti'ara tabi'iyya ce in kuma isti'ara makaniya ce to sai ka dauka isti'ara makaniya wato in ka dauki salon ko makaniya sai kai bayanin sa gaira annahu la yajuzu laka idra'u al-isti'arati illa fi wahidatin minhuma to sai dai ba shi halatta ka ce duka biyan ne sai dai ka nuna daya li anna fi la fi kiltahima ba biyan ba a hada sai dai daya daga cikin su ina fata an fahimta ma'ana dai idan kun lura dukkan isti'ara wadda take wato makaniya to ita ce kuma za ka iya siffanta ta da istiara ne tabaiya kuma idan kun lura a nan gudun shi ne tun da darasin mu na yau duka gaba ɗaya muna ganin kadar ko kuma istiara ne a tabaiya manzo Allah sai karkace na manta sai إلا الشيطان نسر وبين الشهادة